إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata 25 ga watan rabiu thani hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wadda ya dace da talatin ga watan sha daya dubu biyu da ishirin da daya a yau inshallahu za mu yi darasi na tamanin na saba'in da takwas darasi na saba'in da takwas cikin da ta mulga mara na saba'in da takwas muna cikin bayani na alhajar alhajar shine a tsarewa mutum abna shi ne amma a hana shi tasarrufi da shi yadda a nan isi za shi ya tsare dukiyar kai hana ko kwantakin mutum ya hana a yaki da ta sai ya biya wasu to musulunci ya tsara haka a lokacin da ake bin ka bashi kuma ana gudun in wannan abin naka idan ya ɓace za a yi asara za a sa mutane asara sai a hana ka aiki da wannan abin don a samu a sallama mutane to wannan bayan da muke na kenan mutum komun shekarun shida mana magana mutumin da ya kai tasarrufi da dukiya shi ake ma hakan yanzu nan sai ka wata matsala za mu tashi hadisin ibn umar ya ce wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qal uritu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud wa ana ibn 14 sana falam yujizni wa uritu alayhi yawm al-khandaq wa ana ibn 15 sana fa ajazani muttafaqun alayhi wannan ruwaya ta labin umar yana cewa uritu alan nabi sallallahu mana an kawo ni an gabatar da ni a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud a ranar yakin uhud wa ana bin ta sana ina dan shekara goma sha hudu falam yujizni bai bani dama ba ya halitta mun shiga wannan yaki أما وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني yace amma na an kawo an sake kawo ni a bayan handak ma'ana gazatar hazab bayan shekara guda da uhud aka kawo ni a handak amma anan ya ba da dama na shiga layin wannan na mayaka da aka yi hanta nan mai ke so kawo ganin masa'alar kenan yaro da wani lokaci mutum ke shiga kenan matsayin mutum zai iya tasarrufi da wani abu na shi zama tutaken mutum nan ya kawo na ruwaya abin da ya waka na ahud kusan bayan badar ne wanda an san a lokaci na kwarai matasa da yawa a badar wanda manyan ma ba su samu damar zuwa ba dan ba kowa bai je badar to suna da takaicin rashin zuwansa badar kuma sai hamasa ta yawa ta kowa ya soyi tarayya da a yi tarayyar cikin wannan yaƙi na hudu abin aka samu hamasa mai yawa yara suka gazawa ƙanana to a ciki da yara da dama a ciki da annabi ya irin su akwai na kisa sananna ta rafi bin khadij da samad bin jundub samad bin jundub rafi lokacin da aka zo da shi sai annabi hana cewa bai kai yaro ne sai baban ya ce ya rasulullah wannan yaro nawa ya yi halbi mahalibi ne yawan haka ya ce wannan yaron nawa ya yi gunin halbi ne to ganin wannan muhimmakin matsayin shi gunin halbi ne ya iya halbi sai nan sarasan a cikin yaron da aka hana duk da shekarun shi ba su kai ba amma kwarewar shi wajen yin halbi annabi sai ta aje da shi shi kuma samura bin jundub samura ce a ya rasulullah ya za a yi ka ba wannan ka ba rafi ni kuma sa'ana ne ka hana ni zuwa an bar rafi ni hana zuwa hamasa ko suke ji ya ce ai rafi gwanon ce ya ce ai ni kuma na yi shi kari yayi na yi rafi kari aka a cikin dai abin sai ya aka kama akwama ya dauki rafi ya kada ya buga da kasa kenan ya kai shi kari annabta kai mashi ka aka ba shi dama ya hutu shi dalilin karhi shi shi dalilin iya halbi nan kenan ana nan akwai masala ta maganar kenan akwai wata muhimma ko da shekaru ba su kai ba akwai wani abin yana muhimmanci ana iya sa abin to shi nan ibn umar wanda ce ruwa tabbata cikin harkar musulmi da kawo iya cikin waɗanda aka maida iya ɗan sha hudu aka kawo shi nan kenan cewa a shari'a cikin abin da ake so a gane mutum yaro ya kai kenan matsayin baligi ya shiga shari'a mizanin shari'a akwai shekara sha biyar don ce an kawo ne a ɗan sha hudu bai ban damar tafiya ba amma kuma an sake kawo ne ina ɗan sha biyar ya ban dama shi naka ce a shari'a hanyoyin wa mutum hukunci da balaga a ciki akwai shekara sha biyar akwai maganar muhulki akwai maganar gashin gaba ga mace ita kuma ta fara jinin haida ko nono sun alama ta balaga ta iyamaci kenan a wannan shekaru 15 kenan idan yaro ya 15 to ya sami hijabi a shiga wasu wurare ya kai kenan mutum cikakke wanda baligi za mu ci gurin wanda ya kai kenan mukallaf ya kai mukallaf wanda yake cikin layin shari'a wannan shine abin da ya kamata mu sani kan wannan magana nan shi ya kawo ruwaya kan baban mutum kenan ya zama mutum cikakke mutum a wannan shekaru su ne misali kenan an mai ɗauka da koma kan shi wannan ruwaya muttafaqun alayhi kenan bukhari da muslim sun kawo ta wa fi ruwayat al-bahqi falam yujizni wa lam yarani balagat qala lafazan take mana karin fikihun cewa anan bai ban da mata hiya ba dan bai ga bana balaga kenan magana ta balaga shige sai ga karin bayanin wannan lafazin iya karin magana da ake sha biyar din da aka mai da shi a sha hudu ganin bai balaga bane ba eh balaga ce ake nema in ya kai balaga ya kai mutum cikakke don zai isa ba wajen yaƙi kuma ne ya karanta da kai wani abu da ake hayaniya za a duniya kan musulunci kayan su yi magana masu yi ƙungiye sun islam ya hana ƙana ya zuwa jihadi zuwa yaƙi ya sun kai ya sun isa ba ka karamin yaro kare to mu a musulunci mu sha biyar ne ba sha bakwai ba sha takwas ba وعن عطية القرزي رضي الله تعالى عنه قال أردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيله رواه الأربعة وصحابه بن حبان الحكيم قال abinda shine yake kawo wannan ruwaya ta iyar qurzi ya ce ina cikin wanda aka kawo wajen annabtsallar salama a yawon ƙwareza yawon ƙwareza ranar ce sananna a cikin tarihi banu ƙwareza bayan ƙari handa hazab wanda an san annabtsallar lokacin da ya zo madina ya sa hannu na yarjejeniya da shi da yahudawa na kewaye madina banu ƙwareza suna daga cikin yahudawa wanda suke ferikin kewaye madina tare da musulmi suke zama a wuri guda kewaye guda to sun ganin suna kamar tsammanin banza ta hwari ganin ƙwarishawa da ƙatafa da sauran ƙabilu an zo wani taron dangi wani bayan bayan uhudu ne aka zo a wa musulmi zama guda aka taru dubunnan kahurai to ganin ta faɗi ƙasa sai suke gani sai suka warware wannan alƙawarin da suka yi na zama lafiya a da salama sai suka shigo cikin tawaga ta kahure ta kai hari madina da sa abin da yawa kana dai a yawansu musulmi su yi tunkara su kai su suna da yawan gaske musulmi su yi musu gaba da gaba shi aka yi wani dabarar dai ta a yi rami don kasa gito dai aka yi wani allah dai abin sananne dai wanda daga baya dai allah subhanahu wata'ala ya watsa wannan runduna wanda ana akwai hikima ta Allah wanda Allah ne kurin ta kafalar mummunan kital Allah shi ya ɗauke ma musulmi yakin shi dai ya yakin shi bayan kwarai kuma a wannan halin Allah ya tabbatar da musulmin kansu sun girgiza ku zuzulu zirzarin shadida kwarai sun girgiza musulmi ana kama an kare su musulmin sun girgiza kuma su munafikai suka cikin musulmi suna kama an kare shi ke nagari manzan Allah kare su kuma yan gini suna ka taho daga sassa a kan wani halin kwarai an samu jarrabawa da shi ne wata rana mai kan tafkin sai musulun wanda wani cikin tabi'ai sai ke cewa ai da mun ga manzan Allah idan mun ga manzan Allah iya iya cewa da ga da shi ma ga manzan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ma suna da an ga abun bala'i Huzaifa ce yaro kai godiyar Allah da Allah saka cikin musulunci wani magana ba taka bace ba nawa an shiga fitina kamar kai na zuga nabu sai an ba yace ka mai wannan rana ta ahzab yace tashin hankali tsoro yayi tsoro an kewaye mu yace cikin dare ga sanyi bala'i ana karkarwa kuma ga kewaye da aka mana na mushrikai masu yawan gaske ya ce sai annan salama sai ce ya cikin mutane sabai ta ce manya a cikin bi khabar da kawon fadakul janna wa zai kamun ya je samun rahoto na waɗanda mutanen wani halin suke ciki iya ci kucin aljanna ya ce wula cikin mu kamf ana ji ba wanda ya ɗaukar suka sai musa kwarwa ya ce annabi sake cewa manya a cikin bi khabar da kawon fadakul janna ya ce zama tafi makin ƙyale iya ciki ta mafi can koyi ba sai da annabi su uku ya ce aina huzaifa annabi kan sunana dole yin tashi na amsa dole ce na amsa ya ce na tashi na zo ya ce ka je cikin waɗannan jama'a ka samu labarin halin da suke ciki ka samu dabar da kaɗai ya ce ana bala'in sai annan sallallahu alaihi ya doko ta a bayan shiga ce ya lalaba mana ta yanzu ne kama a cikin ruwan zafi babu sanyi ko daya ya ce na kama hanya na tahi ina zuwa ya yi wajen tawaga ta shawa. ya ce abu sufiyan ya ba da baya iya shan wuta an kunna wuta ana shan gumi ya ce kurin ya ce wallahi ɗin jaki biya kun samun su zanyi tabbas kurin na kashe to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kakka yi ka san sun zo kakka yi za san ka zo kakka taba wani abu a san ka zo yace in na tuna annabi ya ce min kan yi wani abu a san na kuma yace ku gaban zata wani ya tubi ta baci ya ya ya ya ya shan wuta ko in je ku annabi ya zai yace to ni dai ban ce komai ba na ga dai abin da yake ciki na dawo na bashi labari yace ina dawowa ina ƙara bisin kita na bashi labari sai aka da wannan rigai sai ya koma kaman da almuhimu da yan wa'ana a takaice wannan abin da an wannan abin jarabawa Allah subhanahu wataala ya samu abin da zai kasance a takaice wannan shi ma'an bin mas'ud ma'an bin mas'ud wanda cikin tawaga yake ta kahoran shi kuma a cikin wannan tashin hankalin wanda wasu na neman su yi ridda wasu na bayan da gajiyar su shi kuma a lokacin sai imani sai kima Allah shi a cikin masu ƙarin yake wanda ake tsoron a kuma Allah ya jira mai imani shi kuma cikin dare ya salalo sai ya zo isko na cikin dare ya rasu Allah tula na musulunta na imani da ya imani da kuma zai ce ce zai ce me zan yi zo me zan yi yake tambaya me zai ma addini annabi ce yake ɗayan da ne kaje ka abin da ka jafa su musamman ya musulunta mutanen shi a cikin daren sai koma sai har zuwa wajen wajen yahudawa daga tsadaki ali ne abokan haɗin gwiwa ne ya ce musu abin zan gamu na sami labari ƙure shawa sun yi nadamar wannan harin suka kawo muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuma idan suka suka bar ku da shi wallahi ba ku iya shi abin zama ku to shawara ta zama ku shawara dan ka su yaudare ku ku ce su ba ku mutum goma na su kusa cikin tawagar ku daga dan da sun tsare su su mutanen su ba su ba ku mutum goma kusa cikin tawagar ku a zaman haka nan cikin dare haka nan da ya kare cikin dare sai sulale kuma sai ya zo wajen ƙunar shawa ya ce kun ga tsakaninmu da kude wallahi zan gama gaskiya na yi wata kishin-kishin yahudawa sun yi nadama kawon yakin amma na ji za su amshi mutumin ku goma su yanka mutum goma na samsa na ku su kashe na samun labari na samun labarin cike na ya kare ya zama shi garin allah ya bullata garin allah na wayewa sai tawagar yahudawa suka taso mutane suka zo wajen ƙure shawa sai to gaskiya muna son nan ka a sami yaudara muna so ku ba mutumin ku goma mu sa a cikin tawaganmu ko wani abu ya dan da kuna abu zaka zaka duk kana magana su gurin shawa yau da kalona kin samu labari kenan ita kin je kenan kin ba ku kenan ku kashi kenan sai sun samu labari a gurin shawa suka ce suka ce a da su kuma suna kiyawa sun gudu suka ce kenan gaskiya ne gudu da su to suka yana samu shi hadin kai tsakanin su shikenan yanzu ka kome da kuwa kuma kowa kyale wannan kamar sirri ne ya gama kowa shi ne ne gana boye gana boye kowa ya rike asirin shi yanzu kenan kowa ya gwada munafiki ne daga nan babu haɗin kai yanzu yanzu kuma yanzu ya ga ciki yanzu kenan babu haɗin kai kowa ta kai shi yanzu kowa bai da kowa ba balle a duka a yaƙi suna cikin wannan hali ne na wannan rudin Allah ya ka iska fobo take kadawa take tada take tada ruhuma hema fobo fobo fobo su kuma huda suna labarin halakar da samu da adawa da iska sun san bala'in iska to wannan ganin wani suka tawa ta yawa an ba sun tsaya suka rada su kuma sun tsaya kai Allah ya waka gaba daya tawaka ta ba musulmi sun koyi ba Allah wa Allah tsaba to a lokacin nan ne sun tafi gida sun watse kowa ta kanshi an bar musulmi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya gida ya koma gida har ya sallah azhar an kowa zama ya koma gida Madina sai ga malaka jibril ya zo ce idan kun aje ba aje ba maza maza banu ƙureza a bisu a ba su darasi sun yi yaudara musulun bai yaudara a bisu shi annabi ya sanarwa ce kowa ya kama annabi aka suka zuwa cikin madina kowa ya kama hanyar banu ƙureza ka a yasar asar sai a can ka a yasar asar a kowa na yi a banu ƙureza kenan ka halin asar tsakanin zuwa asar ne a ce kowa ya yi asar can shi na kama in aka samu aka wurin aka aka samu ijtihadi na ijtihadi ma ba ba zaki mutum da kuskure da aka kama hanya annabi ya ce ka ayi sallah san aka yi abin kureza to kuma a hanya lokacin da aka sai ka yi aji to a shi na samu aji wani suka ce a ai ta ka ayi asar sai a can wani suka ce muhimmin je can wani suka ce a iya ni ne mu huta ka tsaya gida a san ta kana san ta yi zai zai ma wannan ka wani iya ga cewa tun lokacin zai zai ce a yi aji can haka dai ko wani sallar shi hanya wani da aka je can manzana bai zage kowa ba to yanzu da aka je can kin ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kewaye su sun ga basu iya basu has bayan kwanaki da kewaye su suka mai kauya yanzu kuma sai abin da yake ya abin da manzana yake suka turo tawaga yanzu ya za a yi ba suka iya a lokacin da annabi tura a kira sa'ad bin mu'az iya shi kuma iya jiya an ji mai ciwo iya jiya a masallacin madina iya jiya aka je annabi ce ku je ku ɗauko sa'ad aka je aka ɗauko shi akan jiki ana zamane sai ga sa'ad ya zo akan jiki an ɗauko shi asalin tawuri yan tsayuwa daga nan taso ya ce ƙomu ila sayyiduku wata ruwa ce fa'anzilu sa'ad shugaba ne na cikin ansar auso kwareza banu kwareza kai yana hatarci wata ko cikin ausa alama ausa ko hatarci cikin duka bilin na madina shugaban cikin ansar ne sai annabi da ya zo cewa ku tashi zuwa ila sayyidukum kuma ita wata wace fa anzilu ku sabko da shi kai asalin a tashi ne a je a sabko shi da kan jaki bai lafiya da mu a je a sabko shi ne daga kan jaki da yake nan ne in a tashi tsaye in shugaba ya zo sai su kama ka wannan ruwaya ga magana ya masu ce ku tashi zuwa ga shugabanku don kin Allah wasu muhimman suka canza lafasin suka ƙomu da sayyidikum maimakon ila sai suka sarrafa kalmar ila zuwa gali kenan ya ce lamu kenan kenan ya ce kenan ta gabi kenan ya ce kenan ce mun san kenan da ta'zim dan girmawa kenan mun san dan shugaban shi kuma ila ne kamar a ji a tazo shi kuma ga fa'idar a sarko da shi akan jaki kina an wani wurin da ba wata madogara za a kawo kan tsayewa dan wani ba lafazin bai zo ba da saye da kuma ila ne kuma a sai a sarko da shi ne ba wurin ba hujja akan hujja kawai shi kan tashin wani in ya zo kuma da kowa musulunci a yanzu ba hana ba a tajo mutum in ya zo a je a tajo shi saboda ya zama da ba laifi bane ba abin da kana ka tsaya kai da cikin da girma shi na kana ma kowa musulunci ba hana ba ka je mutum ya zo misali a mota ne no ba ya zo a je a buɗe mota a bashi hudu wani ba laifi bane ba wanda aka hana kai tsaye dan dan ya zo to kina da kace anan da ya zo dai sa'ad aka aje shi suka ce su suka ce sun yarda abin da da kama kan kashi dalilin kawo shi sun ce sun yarda da abin da sa'ad ya yanka na hukunci akan su amince ana yi tambaye su suka ce suka ce ba kuma sa'ad da abin da yake akan sun yarda ganin suna da alaka shi a can da kafin wannan annabi hijira sa'ad da ya zo ya ce to sa'ad ga dai bin kuri da sun mai kauya mai yaudara sun mai kauya me za a yi da su sa'ad sai ya ce abinda yake gani za a yi da su gwamnatin zai bada duk wani wanda ya balaga daga cikin banu ƙwareza duk wanda ya balaga a kashi kasuwa ta banu ƙwareza a kashi shi ne zakan kwanfura duk baligi annabi ya ce sassalama kayi hukumcin da aka yi a saman bakwai haka allah yanki kuma haka aka yi sa'ad to a nan shi ne kawon labarin sha'iya alƙulazi iya cikin yahuda iya cikin ƙulaza ya ce iya daga cikin wanda aka kawo ana diba ya kawo ka aka yi ya tube ka namiji an kai saramar ya tube an kai har gashin gaba ya sashi layi an kai har gashin gaba ba ya sashi cikin layin wanda ba ka shawa to shi yana iya daga cikin wanda aka kawo ya ce aka kawo ina cikin wanda aka kawo ya ce fakarar mimman ambata فكان من أنبت ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي إنا تكون بسهارة كاجي كبابا يا كفر كان أكا أكا أكا مسو وأنه حكم تنتا سعد بن معاذ ينكا أكنسو kuma wannan shine riga ta kenan abu ne kore daga abin da aka musu wannan hukuncin da aka musu kenan aka kashe na kashe wato an yi aiki kenan anan da gano baliki da gashin gaba magana kenan kenan gashin gaba iya cikin alama mutun ya balaga shine nan balaga akwai shin gashin gashin gaba kenan to shine yake ba shi ya ba labarin abin da ya wakana akan shi ai shine ake tarutun da aka dawo an kare wannan abun an dawo sai da man iya cikin jiya kurin ana dawowa ba jima kurin Allah mai tuka sai manzo Allah ce masa dama a masallaci aka mishi runwa yake dan wurin jiya shi annabi ce masa habbai yace da gau malaka da bai san ko ya ce ya Muhammad sa'ad ya rasu ka ce wani bawa a cikin ya rasu wanda al'arishin Allah ta girgiza saboda mutuwar shi cikin ga mala'iku dubu saba'in sun sauko wurin binne shi mala'ika dubu saba'in suka zo jina da sa'ad annabi cewa sabon maza maza mu tashi maji kadda mala'iku su riga yin binne sa'ad kamar suka riga yin wanke hanzala haka annabi tashi aka zo da yan rikiya na mala'iku da sahabbai aka wanke shi aka je aka binne sa'ad bin mu'az shi manzon sallallahu bayan an binne annabi yake cewa ga sa'ad na an binne shi amma kabari ya matse sa'ad amma ya bude yace inda wani zai tsira daga wannan matsewa ta kabari da sa'ad ya tsira kenan akwai wani abu na musamman ce wani cikin ake fitina ta karshe ga mai imani wannan matsewa ya matse ka dai mai imani mai imani za matse abu da wani kuma an matse la masha Allah da kiyaye to yanzu dai nan wannan ruwaya tana kamana na maganar kenan gane balaga daga tsarar gashin gaba cikin kuma ruwa ta inganta ka haka sai wa an amar bin shu'aib an abi an jaddihi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limar'atin atiyatun illa bi idni zawjiha وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عزمتها رواه أحمد وأصحاب السنن للترمذي وصحاب الحاكم abinda yake wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajuzu lil mar'atin atiyatun illa bi zawjiha mace bai halitta ta yake wuta sai da uzunin mijinta kullum bai halitta yake wuta sai da uzunin mijinta a wani lafazi ta ce la yajuzu lil mar'atin am la yajuzu lil mar'ati amalun fi maliha idza malaka zawjuha izmataha bai halitta ga mace ta yi wani al'amari kinan ta sarfi duke ta duke ta ta ce bai halitta ta yi ta ga dama da ita in dai mijinta ya mallaki ike ta mana in dai za a ike wani bai halitta ta yi ta sarfi ta duke ta yi ta ga dama sai mijinta ya sami aka yan wannan akwai man ganin malai magabata kan wannan mas'ala a wani hali ne rashida ce ko mai hankali ko karama ko ba kurin a zahiri ba kiwon ji ba ko karama ba illa malamai kuma kowa da fahimta shi suka ce a suna ka hujja misali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya magana mata su taimaka akan sallar ta idi ai kaga an tuka ka gudunmuwa ba su ce ba za su koma gida ba ko suna ka cewa akwai mas'alar abu na musamman ko ko akwai izinin sanan zan iya cewa ruwa bukhari ko muslim idan mace ta ciyar da dukiya daga abincin gidanta tana da lada irin yadda mai hidima mai magazin mai gadi ya bada an ce akwai kenan wani al'amur zai zamanto kan akwai wacce abu naka sanin ne adatan dan ta bada bai ce mijin komi ko da man ya sani wani abu za mu tana yi wannan shi ake magana amma inda abu na musamman ne zata duke ta to mijin ta sani yan uwa muhimmancin wannan al'amari yau kowa ya sani dukkan sosai ta al'umma aka ce mace na gidan mijin masaukin ta irin ya zama balle a yanzu mata da suke samun 'yan yaudara malamai ko bokaye nawa suka cinye kayan aikin mace ta kama wannan ta saida ta kama wannan ta saida an mata kaya abin shimfuda da abin irki na kayan aiki tana da wata bukatar ta a gidan boka ko malam nawa suka cinye kayan aiki to kai ne mijinta idan uwaye suka baka waye su ce waye wasu rumu kai ne sama ta kai ta ce abinci ta so aka ci don karya mata abinci ta so kuka ci kenan aka gaba mu wannan kayan kai ne harkar sun samu da yawa mata suka kashe kayan ɗakin suka ɓaza kayan ɗakin su a gidan boka da malamai amma kenan kaga miji da sani kaga ba a yi haka ba kan shi za a fara tambaya an abin mabu haka gidan kusa na miji mace dole ta gaya mu ya san me take ciki ko da kuɗin ta ne ta san ya san me take yi kata ya yi kuɗi na biya na ta ɗaukar salar a wata iya watan ma ta yi ma mijin salar ko ta mun sanar da tabbata da haka ko da ya sanje miki ciki wani haƙi naka bashi haka manzo Allah kuma ruwa ta inganta kan haka in dai za ta bada to ya san da abin da ake ciki ka ai ba sanin shi sai na tana ga albanin wallahi ya kawo iya raddi ga masu juya abin sai a wani wani ne da wani bace ba wani da kurin zai ma baka zo kurin kamin tawili kurin kwarai ya tsaya kan magana cewa kurin mace bata damar tasarrufi da dukiyarta ko ta ta ce sai mun da sani haka abin ki zai shara kuma ka tabbata sai wa an qabisa bin mukhariq radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna al-mas'alata la tahillu illa li ahad thalath rajul tahammala hamalatan فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائعة اشتاعت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قيام من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومي لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة وانا رواية تتعبى مسلم يا بعد الأبار قبيسة بن محارب yake ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mas'alata la tahillu illa lil salasa sadaqa ba ta halitta sai ga ɗayan mutane uku su kadai roƙo ina mai ce eh to ne masaraka ke innal mas'alata roƙo bai halitta ga wani illa li ahli salasa sai ga ɗayan mutane uku su kaɗai ne aka halitta masu yi roƙo su yi bara ko roƙo ko maula ya ce na warko rajulun tahammala hamala mutumin da ya ɗauki hamala wata ɗabi'a ce kyakkyawa ta mutunci larabar suke da ita su larabar sun su akwai a cikinsu abu ne sananne na karamci na gwada girma kwanan makana iya abu ne na kware na kwa'ina makana iya abu ne na mai yake na mu musan shi ba misali ya ka isko ana rigima tsakanin wani da wani ko su wani da su wani iya cewa kana bi na kaza na ce kai ya ce baka bi na ko kai kaza na ce baka gan ba ana rigima kan wasu kuɗi tsakanin ɓangare biyu to karama da mutunci kashe wuta sai ta ce to wannan abin da kuke rigima kai ka ce ya ce jika ɗari jika ɗari ne sai to ni na biya ba ka ji ba gare ba kuka ce kare da mulki mata ce na ba na na biya kuɗin shikenan na ɗauka na ɗauki wannan kuɗin akai naki shabe lafiya ari ma da gare ku to irin wannan halin suna yi ko da baka da kobi don kashe wuta yanzu ka kashe wuta ta rikici to irin wannan abun cikin duk wanda ya dauko shi cikin mutane ko talaka ne ba ta rike wace wace ka dauko ka dauko kanka a ba ka nan ko shirme ne ba mutunci kenan ba mutunci kenan da na ya ce maka wace ka dauko ka talaka ya ya baka da kaya kuma ba saba abun ba nan ya baka da dawi ka dauko ka sai a daka shawala mutum wani abu anan ganga shi eh ma ya ba za ka wace ka dauko kai ka sani Allah sai maka barka da kaya to su a can karamci ne sun san da abun to duk wanda haka da mutum ya halitta ya zo ya tambaya kai jama'a na kashe wutar rigima tsakanin wani da wani ko sauran su wani na kashe wuta da gima ta jika kaza a kama mun in biya ba wani matsala ko ba wani kuma wani rubutu a kai ne ne fita to anan yi ana bukata a taimaka mishi mutum to wannan shi ne manzon Allah ya ce fahalatu lawal mas'ala wannan fahalatu lawal mas'ala roƙo ya halitta ga irin wannan mutum ya rika nema a taimaka ku taimaka na kashe wuta da gima ku taimaka a biya an ba shi damar roƙo hatta yusibaha har ya samu kudin da ya doka na kashe wutar gima har ya samu ya biya ya kashe wani wuta ta targima anan kaga roƙo ya halatta kai roƙo ba laifi bane ba irin wani wuta da kashi ai mutum ku ko yace sun bayu su to kuma daga nan ka bude ko roƙo daga nan kuma ka kashe wuta to ka riki ka hasa kuma roƙo ba shi ga zaba shi kenan ka bude kowa daga nan sai ka riki sai ka fasa roƙon mutane sai na biyu ورجل أصابته جائحة اشتهت ماله حالة المسألة حتى يصيب إقامة من عيش متن إيه ده حالي من حالي إما غركاتي تقوني كون كالتيني أكساتي كوي gobara ya gobara mai hali ne da ya samu wani abu zuwa asara dukiya ta zama guda ta lalace babu kudi ko biyu kuma da mai hali ne babu jari to wannan shi ma an halitta mai ya roƙi ya nemi jari ya nemi jari ya nemi kuɗi a taimaka mashi don ya samu gindin zama hatta ya su ƙiyamun ashi har ya samu abin zai tsaye damar rayuwar shi gina samu daidai gwargwadon abin zai zama tuki ya samu jari misali kantin ya samu jari garkacce ya samu wata abin da yake bukata na rayuwa kina iya damar riko har samu daidai bukata ta zama ya zama da gindin kanshi hata kenan a nan kenan neman jari ba laifi ba ne ba ta kayan mula mara kyau a kana nema ne ka zama da gindin ka don zai taimaka maka taimaka maka samu jari ka samu abin yi sana'a ta yi bale kuma da mutum babu abin tausayi mutumin da ya saba kama su kuma yanzu babu ya kowa matsala ta zama wani ma babu wani ma ya shiga hali da mu to kenan mutumin da yake duke shi ta lalace ya samu asara an halitta mai roƙo har ya samu daidai ƙiwamin min aishi abin zai tsaye da mai rayuwar shi kenan zama to daidai gulgudu wanda zai samu rayuwa da shi sai na uku yanzu wa rajulun asabatu faqatun hatta yaqulu thalathatu min zawli hija min qaumi laqad asabat fulanan faqa shi nan shi wannan asara ce iya zama guda a sace ko gobara fak shi ne wannan harko na dabin wannan rajulun sabatu ja'ihatu gobara ko sata kuna da banne zama guda da hawa shi kuma na mutum ne iya wadan kasuwa ne ana agogi a hankali a hankali kayan sun kare ba ba ko da gano ma zai ce mutum ne talauci ya sama shine rajulun asabatu faqatun talauci ya sama hatta ya kula sulastu min zawli hijamin qaumi ta kalbata asabatu fulanin faqa har a samu mutum uku masu hankali su gano wani huya matsala haka ba ba kowa gane ba himma sai ka gano su gano kai da kawo shi su gano ko kantin ne an gane da yake ciki ne ya kartuna da sauransu a gano kana gano mutum ya gyara gyara ya gyara kartuna ba gane yau da lura zai gane ka tuhu ba kaya ta wani da wai suna abokin zaman shi a kasuwa kantin an cinye kantin a hankali babu ya yi an kasto ya gyara an gyara da shi sai sai hidda makwabci shi ranar shi kai an yi kuma an yi kuma bane bane mun tuloce kuma na ba ta ba yau ku talauce waje ya ce ha yawa yawa ne a ga kasar sai kantina ne kantin kurin sai kasto kurin kuna gyara kasto kurin a zo a zama da kurin to kenan mutumin da a hankali ne ba zama guda ba shi ma dai an samu mutum uku wasu kasu gano gaskiya wannan ya ce matsala to kenan wannan ya kai halin talauci wanda irin wannan shi ma ya halitta ya yi roƙo na jarin da zai samu abin zama wani samu sabon jari a ci gaba da kasuwa ko harka wannan shi ne ya ke cewa roƙo wanda ya halitta kenan in ba wannan ba ta wata ya kabila in ba wannan mace kabila duk abin da ba wannan ba wa sultan haramun ne duk wanda ba wannan ba matsalolin ba tarwa ce ya kana cin wuta ne haramun ne fatalo sa'adun da yake cewa ruwa ta musulun man sa'alun nasu takassuran man sa'alun nasu amalan takassuran duk wanda yake roƙon mutane dan shi ya tara mai dabara fa inna ma yasa'alu jamalan sai suka suka kamar kana cin kana naukan jan wuta ne kana cin garushi ne duk mai roƙo hakuntun tara mai da bara ko sana'a annabi ce wuta ce haram ne kici ba wayo bane ba shi kamar wayo ne ya kawo wayo he zo ko mawla kullu shi bai jira ba he je an sanar mutane dan ya tara da yawa kuma sanin dabi'a cikin masu bara mabarata su mai da bara ko sana'a abin neman kuɗi kurum ya ga sa kamun banza ma bai zo ya neman kuɗin ma gaba daya to wannan bai halitta duk da haka annabi ce to la kamar iya cin garoshin wuta ne fitarwa ce duk wanda ya mai da bara roƙo sana'a zai zuwa kiyama babu ko tsoka ɗaya a huskar shi huskar zai zuwa huskar kwanangwal a huskar ta ailin kiyama za gano kayan ajiyar zabi za gano matsayin shi a ailin kiyama kwanangwal kurin babu sai ba na abin abin da mu a namu da abin kamar abu ne ma ko za ga wani lalacewa har ma wanzu al'adar nan wai mutum bara ce za ci cimma tuwon bara ne wato mai albarka wasu mai albarka wato bara wasu wato bara ne ko hada mana wa hada albarka cikin shi tuwon bara shi me ne hada albarka kan tuwon bara ta albarka yana ga da kowa ji bara da darura ji bara darura ce wata samu yayi amma bai darura ba wata magana albarka a ce wa tuwon bara abu albarka kuna al'ada ce kuna sai aka ce mu anan mu a yadda mun balle mai na wajen gaskiya balle hausa su kai abin gaskiya mun yi wannan a cikin nan su kai magana hausa su ne koma cikin wannan gaskiya mai da bada kamar wannan abin addini wannan malamin Najeriya ka ce wallahi ce kuma da sai abin ya wakana ta wallahi ya wakana wani yamuri ne zai musulunta eh ya fita musulunci sai ce gata mana ta wallahi na so musulunta amma da Allah ni na so abin nake ho abin amma abin ayayin bara ayayin bara kan ni bara shi da kake ya su ce zai musulunta amma amma ya ce bara kai bara a yanzu bara me doka shi ke yi kan bara wani abin addinin mu wallahi ce gaskiya ba mu yawa kana shi haka haka su kallon mu kuma haka nagari ba ce bazan ce nagari ba duk mabara ta ta duk mutane mu ne ya kakan yamuri kuma ko a nan kabilu da yawa wallahi mun je hausa sun kowa wannan abin da yake kana kaka ce kai ba wuce ne kai kaza abin da yau kana ne hadin mara kyau gaskiya duk bakaƙe ba da yawa sun ba daga nan ka ce hajji sai na gala na ga mutiyar kwanan ya kama sai gana hakwata da ba wani gudun a zuwa na gudun can wallah mala abin ya buwaye mu ce da suna zuwa libya algeria ya ce wallah ya ce yanzu nan suka gano kwata da ba a can ba mabarata ka sa kuma mutum ko na addini ko akwai sadaka ya suka gano ana samu ta zama ga suna ta ga suna ayyukan fitan tsakan titi suna kwance ƙananan yara da mata kan titi suke barci ka sai kuma shiga mabara sai ana koyi abin iya ta ana na aibanta mu ta ce ga mabara ta nan dangin mu wallahi a wani ba musulunci bai kawo bara ba bara kuma musulunci darura ce inda darura a yi in ba darura a tsaida kwarar sai babu sulh babi na maganar sulu a komi wani ta sulu khair a yi sulu a kan komi shi ne mahi alkhairi ba shi babu sulu ba sai ya hara an amur bin auf al-muzani radiyallahu ta'ala an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا وأنكروا عليه لأن روايات كثير عبد الله بن عمرو بن تعيب وكأنه يتبرر بكثرة حديث تبين أنت الباب يجي كان شكل صحيح الترمذي yana sun kawo ko hanya da yake da ko suka ma Tirmidhi inkarin hadisin amma gaskiya sun ya tabbaci iya cikin sahih na Imam Tirmidhi wanda Albani ya ware abin da yake ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulhu jaizun bainal muslimin sulhu tsakanin musulmi halaka ne sai sulhun da harrama halalan da ya haramta halak abin halaka ne sai aka haramta ko ya halitta haram to wannan ko da an yi shi ba gaskiya ba misali kisar barira da aisha da masu gidan barira sun niyyar 'yantar da barira amma suka ce sharaɗin duwanda zai saye ta sai alwala alahu alwala alahu lahu wani cinta a hannun su abin da ba su da haƙi a kan shi annan doka ta tabbata annan ya yanki hukunci alwala liman atab malicin na bawa na wanda ya yantar ne shi ke da malicin bawa ba wani ba to su ya suka so su juya abin da cewa za su za su ba barira yanci ta ba da kuɗi amma walicin da don da zai saye ta nasu ne ta gaya mu aisha radiyallahu anha ga abin da masu girta gaya mata annabi ya shigo aisha ta bashi labari ya rasulullah ga barira za a yantar da ita an bata magana damar fansa amma sun ce duwan da ya saye ta walicin ta nasu ne inda ta kyale su ki saye ta dai ki saya cikin yarda ma cikin yarda ki saya dai ta ce ta yarda sai ta ce ta kare kaf a kare ciniki barira ta shiga hannun aisha manzana ya hau mimbari ya yi sanarwa cewa me yasa mutane suke halitta abin da Allah suke sharadi sharadi daga cikin littafin Allah yace ko sharadi dari akai in ba cikin littafin Allah shirme ne banza ne ya tabbatar da cewa alwala liman ata Qur'an wani ci iya nan ga wanda yantar ba ku da zaman da Qur'an annabi ya ture abin ka ya sharadi sharadi akai aka aka aka sharadin ka sai ta amma sharadin banza ne eh haka suka aje sharadin amma annabi na banza ne tunda ya saba shara annabi ture shi aka tabbatar da cinikin barira ta shiga hannun Aisha radiyallahu anha haka kenan maganar kenan sulhu ana sulhu amma sulhu ana da yanda ba halatta haram ba ko haramta halaka aka tsaki abin da dai misali mace da miji misali wajen taga misali da annabi akai da da sauda ce taga iya neman misali zai mace ta biyu ita kuma ta tabbatar da bai iya rike biyu kenan akan kan wata kare akan wata ta kare ta wargogo ta ka ka kore ta saboda ya ta san bai dauka biyu iya bin hanyoyi turi ta suka ta gaba daya daga da arasa gaba daya gwada ya ce wata da babu wani ba dadi ta tsarin gida ni din da matsala na yi maka fisa da abinci ko kwana na maka za da wuce na da za samu sulu haka da na na bar maka abincin ma tunda tabiya sai sai iya sai tana yin tana yin tana aiki za ta rike kanta sai tana halin za ta rike kanta ta riba zan abincin na rike kanta na sai kana ni je da na mata to shike da kuma magana na mu yau ni bai yawa ko gidan haya ne ya zaka mace bai ya tafi na ya haya na biya hayan ne ba shi kenan ba zai haya ba sai ta biya hayan za ta shi bai ɗauka gidan kuma za ta za ta kanta to kenan ce na biya hayan a zamna ya mutu shi kenan nan ya ce musulmi suna kan sharaɗinsu sai sharaɗin da ya haramta halal ko ya halatta haram shin wannan kenan mutum lokacin armi an samun abu lokacin armi sai mutum ganin iya so zai ɗauki wasu ababe ya ɗora ma kan shi ya ce yaro to tun da sharaɗi aka muka amince yanzu abu ba halak ba aka haramta ba aka abu kai kai yarda ka ɗauka to wannan aran baka da maka ce zama kai baka yarda ba ka ɗauka kana nan tun haka aka ajiye ka ka yarda ka sun yarda uwayenta da ka aka ajiye shike an ajiye sharaɗin in dai babu taka doka ta Allah lana akwai misalar ake kawowa misalar da za a ba mutum ɗiya sai su ce to amma sharaɗi kakka mata kishiya akwai masu haka ne don mun je wani armiya a nan garin haka yi wa kana an ƙare komi sai ubangiji to wa na gaya wa mijin ma cewa ba zai mata kishiya ba shi cikin wakilin ango ya hau كيف تحرم أهل الله له كيف تحرم الإهرام هذا يتسل الزوج إلى لا بل نجا مش ممكن سوى قتاش ذنبي مجن هكا مك أجيدش هكا يوايا يتي هكا ينالوغا yan uwa wannan shirme ne na mutane shirme ne misali yanzu da yake ce kake wannan gatancin ka mata kishiya sharadi ya kago ya aiwata ɗaya biyu uku hudu biyar ya so ya wata da Allah ka dami lota ya kira ina ta je ina da ɗaya biyar ya ce ya take ta dan yau bakin bakin bakin sai bikiro bakin sai ya take ta bakin sai ya ce to ai saka da zai ku to take ta da Allah ya mata ɗaya biyar gaji ne da je ya kira mata lagu kuma yanzu ya turo ma ɗayan wannan kai ake sai mata wata ma ba ta yarda ba ita ba ta yarda ka ce ta bagin wajen da zai kishi ta bata yayi dan biya gida kun maza maza kun maza maza ne shigo to sai to wanda yana ruwa ya ce kasa hawa ibn ban da ga dan abin huraira wannan hanyar da akwai nan ruwa da banda wannan amma na abu huraira kuma dai shi ma ibn ban ya kanta ruwa dai shi da wannan hadisi da mun kun ya kanta kun sai وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة bakin da ya saka nan zai kama kamata ya cika a nan bai sabai saboda ya halitta suna wani bai halitta suna halakar yarami da halitta mai da halitta mashi alimi nan akwai mas'ala wanda ya kawo ta wasu da aka magana me annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina ali zai amin za a zai wa kishi zai wa fatima kishiya ai manzo Allah ce bai raba bai raba nabi ce mun yi alƙawari da wani firawa ya cika mu alƙawari na haka ce ba a wa fatima kishiya sai na yuribu lima ma yuribu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da bakanta mun Fatima zai bakanta mare dan haka bai bar baiwa kamar cikin ta Ali ya fasa nana ga Abu Isa karbon yake cewa nan wasu kawo madogara kan kawai yake ce baka da haƙi suka diba me manzo Allah me sababin abu wannan kowa san musulmi zai kunta mu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ka dalili dan bakanta mun Fatima da bakanta mun rai bakanta mun annabi rai da musulmi zai da bakanta ma annabi ne to kai annabi kai ma annabi alrumashi kenan annabi ya da haƙi akan mu iya da haƙi kan duk musulmi kai mana mai abin da zai zama to saka mushi ne ko to annabi ya ce abin da zan faɗi ma ya taɓa ni na kenan gudun ka san mushin annabi annabi ya gushe ba sai sai sa annabi ya nashi shi ne dalili da wanda annabi ne matsayin annabi ne sallallahu alaihi wasallam karshe wani ce suke dogara wasu hana hana awa ɗin suke shi ya ce wannan magana mace ba wannan manzo Allah da zama shi ya tauka shi ko za a san matsayin manzo Allah cikin al'umma ga dalili dan iya gudun tashi bacin ran shi za ka bata annabi dai sai ka so ko shi ne dalili kenan nan ka kenan da kamata ba ka kawo ka ce ka kawo da kishiya sai ita wannan ruwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo annabi annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamna ujarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari sun yaqulu abu huraira mali arakum anha muridin wallahi la'armiyanna biha bayna aktafikum muttafaqun alayh Abu Huraira ya ba da wani labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yamna ujarun jarahu kada makwabci ya hana makwabcin shi an ya qariza khashabatan fi jidari ya dora aza kurin shi akan katangar makwabcin shi wani abu ne a yau da muka harawa mu a can da ana ɗan yi ka ɗora gininka a saman katangar makwabcinka to wani abin da annabi ce kai makwabci idan makwabcinka ya buƙaci haka kana shi ka ka taimaka mishi ka ga rage ku kashe kuɗi ko ba ya saba katanga ba yanzu kuwa zamanin zaman baka harawa ma in ka yi ma tashi za ta yi wanda ya kowa ka tanga shi ruwa shi tsakani tsakanin ka tanga biyu ta mai rauni fadi da suka muka tanga biyu ruwa shi tsakanin rauni da fadi to wannan ana abu ne wanda a musulunce a nan sallar salama ya ce idan makwabci ya bukata ka kana shi ta yi agudi wannan so ke ka sake taka da ka kana shi da bakar taka ce da dan taka ce to wannan abin ko a can da matsala ce ko a can da matsala ce a wajen mutane ba ko ake yarda ba abu huraira ya bada wani labarin cewa na sallallahu alaihi wasallam ya ce kadda makwabci ya hana makwabci dora azarar shi a sama hukuri shi sai ya dora su ko abin kenan biyo mana kenan abin biyu bi mana biyu su dadi ba wannan hukuncin a shine yake ce musu mali arakum anha muridin ya ne da duk wani kun kawo da kai kamar muku yadda ba ke ya dora su makin abin kenan su a can zamanin abin biyu su dadi ba amma abin ne mai wahala a ce kakka har makwabcin ɗora azara ka taka ka ɗan kakka ya ce ya nace kan kun kawar da kai ga wani magana ya ce wallahi na rantse da Allah la'armiyan na biya bayan aka tafi ku ni dai nan mana zan jewa ta labari ne annabi wani hukumcin ce zan jewa shi saman kafaɗin ku bana ni ne na sauki a kan ku ku sani shi ma yake ni dai wallahi daga wallahi ce ina hodi na sauki yau na ɗaukan kafaɗin ku kenan annabi ya faɗi wanda ya hada dan kanshi eh shi yace shi da wani ya lura cewa an bi so bana bai mutu da diba abun kamar su ba so ba abun to ce ce ni da wuce na rantsi da Allah zan hodi muku wannan abun kenan in je wa shi bana kan kawo da ku kenan yau ni na sarki a kauyen kenan ko tare da gare shi ko ya hana ko ka hana ni da nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutun ya hana makwabta makwabci ya hana makwabcin shi dora azaran shi ko kurin shi a saman katangar shi kenan ana abin za mu ɗauka a matsayinka na musulmi an har makwabcinka ya bukata ya ce zai kaka ce a kurin gaskiya ka bi hukumcin da annabi sallallahu alaihi yayi ka ba shi dama ya ɗora azarar shi a sama ka tanka ka kona kaka ana shine musulunci sai kenan wannan shine shi kenan mali arakum anha mu'ridin ya nace kuna kawo da kai game da wannan magana wallahi na rantse da Allah la'armiyan nabiya zan je wannan mana na hukumta wannan wannan doka bayna akatafi kuma saman ka hado kanun ka hadon ku kenan ku na sabiki muttafaqun alai sai hadisi na gaba na yace wa an abi humayd as-sa'idi radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير ابن نفس منه nan iyaka aka magana sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai halitta ga mutumin da mana bai halitta ga wani mutum ya doki daidai sanda ta dan uwan shi ba tare ba da saman shi na misali ne na duk abin da ba naka ba na wani kakka doka ba da rada shi ba don nan gine da ƙari-ƙari da wada-wada wale kan zalunci kwace daidai da sanda ta wani kakka ɗoka ba da samun shi ba an kuwa kai kenan ka saba ma allah kuma ka ci haƙƙin wani zalunci bai halitta nan ke mutum ya kauce ma shiga haƙƙin mutum ko da daidai sanda ne ina ga wani abu kuma wanda idan an ce sanda ta abin da abu kamar shi zaka ce zaka ce ba sai zaka ba sanda yana da kuma zaka tara koran abin da zaka ce a fara ma zaka cire ta bana alwa aka sanda misali ne dai na kaga ci hakki mutum ko ka danne koran in kuma kace kuma kenan kai zalunci daga nan mun zo daidai babu ne kamata mu tsaya Allah kai mana ta sai mu san sha اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته